بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الأنكبوت كراتم نجيا منقوانا كرشان آية أربعين دتر فإن الله مدوكتين سركي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم Allah ya ci wannan alkur'ani ayoyi ne bayyanannu wadda suke cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi kenan idan da akwai wani abu da zai zama lamba ɗaya wajen bayyanar ilimi to shine alkur'ani bal huwa ayatun bayyanatun Allah ya ce ayoyi ne bayyanannu sai ce fi sudurin lalina utul ilma a cikin kirazan waɗanda aka ba su ilimi saboda ka inda za a ce mai mutum ke da shi wadda zai nuna mai ilimi ne to lamba ɗin shi ne alkur'ani wa ma ya ci hadu bi ayatina illa zalimun Allah ce ba wadda suke musun ayoyinmu ba wadda suke ja'inja da ayoyinmu wa ma ya ji hadu bi ayatina ba waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu illa zalimun Allah ke sai azzalo duk wadda ya ƙaryata ayar Allah ya zalunci kansa to yau za mu tashi a farkon aya ta hamsin sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi Allah ya ce suka ce kafirai me yasa ba a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayoyi daga ubangijinsa ba ma'ana me yasa shi ba a bashi mu'jizozi irin wadda aka ba wa annabi Musa ko annabi Isa alaihi salatu wassalam ba Allah ya ce me yasa to amma irin waɗannan tambayoyi mun karanta a baya duka neman hanyoyi ne na kaucewa gaskiya duk lokacin da aka gaya wa mutum gaskiya to in bayi son gaskiyar to sai ya yi ƙoƙarin ƙirƙiro waɗansu tambayoyi ko waɗansu hanyoyi wadda za su ba shi dama ya kaucewa gaskiya mun karanta sun ce ba za su yi imani ba har sai an bubbugar musu da ruwa daga ƙasa sun ce ba za su yi imani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi da Allah da mala'iku keke da keke sun musu wa'azi to wanda yake son gaskiya zai kawo wannan sharadin kafin a gaya mai gaskiya ya karba zai kawo ba to suka ce annabi Musa alaihi salatu wassalam ai ya zo da mu'jizozi annabi Isa yana da mu'jizozi annabi Salih alaihi salatu wassalam yana da raƙumi annabi Wani yana da abu kaza to me yasa kai ba a saukar maka da ayoyi ma'ana mu'jizozi daga wajen ubangiji ba wakalu suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a saukar mishi da ayoyi daga wajen ubangijinsa ba qul Allah yace ka ce musu innamal ayatu indallah waɗannan ayoyi da kuke nema mu'jizozi da kuke nema abu ne na Allah ni kuma manzo ne mu'jiza ni ma sai an ban ba ni zan zo da ita ba jama'a mun fahimta wato in kana karanta alkur'ani da sunna haka zaka dinga ganin abunda haƙƙin Allah ne abunda haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abunda haƙƙi ne na bayin Allah qul innamal ayatu indallah ai ko waɗancan ayoyi da suka nema duka bayan sun gama nema Allah ce ka gaya musu duk abin da kuke neman nan ni manzo ne waɗannan ababen kuma a wajen Allah ake neman su ba a wajen manzo ba na zama mai arziki in mallaki gidan zinare in mallaki gona da take bubbugar da ruwa ayi kaza ayi kaza yace du qul subhana rabbi in kuntu illa basharan rasulan ai ma kuntu illa basharan rasula cini ai ba Allah bane ni mutum ne manzo to Allah ya ce ka gaya musu innamal ayatu indallah waɗannan ayoyi suna ga Allah ne shi kaɗansa haka ne ko wa inna ma ana nazirun mubin iyaka ni mai gargaɗi ne mabayyani ma'ana in gargaɗe ku in bayyanar da gargaɗi na a fili to wannan ƙalubalen dukkan manzannin nan ba wadda bai samu ba ba wadda bai samu ba annabi isa ka suka ce a saukar musu da ma'ida daga sama ya ce musu ku ji tsoron annabi salihu da suka roƙa a fitar musu da raƙumar da raƙumar ta fito ba kashe ta suka yi ba dukkan manzannin allah sai da suka fuskanci wannan ƙalubale daga wajen waɗanda suka kafirce ƙarshe a surata ibrahim allah ya ba da labarin dukkan manzannin irin martanin da suka bayar قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم martani mai kyau وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ce musu inna hanu illa basharun mislukum gaskiya ne mu ba wasu bane face mutane ne kamar ku don ce musu suka yi ku mutane ne ba ku da wata falala a kanmu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu abauna fa'atuna bi sultanin mubin qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ce musu inna hanu illa basharun mislukum tabbas mu mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana baiwa ga wanda ya so daga cikin bayansa ainihin duk mutane ne matsayin mu ɗaya ne ka je ka duba angonku ai duk mutane ne matsayin ku ɗaya ne angonku manzanni suka ce musu inna nu illa basharun mislukum tabbas mu ba kowa bane face mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana baiwa mawadda ya so daga cikin bayinsa wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah kuma ba zai yiwu gare mu mu zo muku da wata mu'jiza ba sai da izinin Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah mu'minai suke dogara ma'ana mu'minai in sun tashi dogaro su dogara ga Allah wa malana Allah na tawakkala alallahi wa kad hadana subulana suka ce me zai hana ba za mu dogara ga Allah ba bayan ya shiryas da mu tafarkin mu ya nuna mana shiriya ya dora mu akanta me zai sa ba za mu dogara gare shi ba wala nasbiranna ala ma azaitumuna suka ce wallahi da mu yi hakuri akan cutar da mu da zasu wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah dukkan masu dogara Allah yace ya kamata su dogara to mu'jiza ba a iya zuwa da ita in ba da izinin Allah to kaga duk inda aka jingina wa wani manzo wani abu da hakkin Allah ne sai ya zame sai ya ce wannan ba hakki na bane hakkin Allah ne jama'a mun fahimta قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الله يتوبا بإشيسما أنا أنزلنا عليك الكتاب من سوكر مكة دوانا لتافينا القرآن يتلى عليهم كاش أنا كرن تامس القرآن الله يتوبا القرآن كما تآيا ذاك ai gagara ba dau na ƙarshe alƙur'ani duk abin da za a kawo na wata mu'ujiza to a bayan ƙur'ani ce Allah ya ce a walam yafi Allah ya ce to bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba mun saukar maka da wannan littafi na alƙur'ani yutla alaihim gashi ana karantawa suna ji su larabawa ne Allah ya ce to wannan bai ishe su ba Allah ce kuma a sake komawa da baya duk mu'ujizozin da aka bawa manzannin nan gani kawai ake jama'a mun fahimta sandar annabi Musa za a ganta ne ga ta mu'ujiza ne ta zama aya raƙumar annabi Salihu za a ganta ne hannun annabi Musa duka alqur'ani ne mu'ujizan da shi ana ganin shi ana kuma aiki da shi ana kuma sauraron sa amma kun gane bambancin wancan mu'ujizar da suke so ganinta za a yi gashi tana zama abu kaza tana canzawa abu kaza amma shi alkur'ani bayan an karanta kuma akwai aiki akwai tashi akwai zauna Allah ya ce to ganan mu'ujiza kuma an kalubalance ku a kansa kun gagara zuwa da kwatankwacinsa ai mu'ujiza kam an zo karshe in dai ka samu alkur'ani an zo karshe Allah ya ce a walam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim Allah ce wannan Qur'anin bai ishe su ba me da su nemi dadi me kuma da a basu sama da alqur'ani gashi ana karantawa suna ji gashi ana karantawa suna ji inda alkur'anin nan da wani yare aka saukar da shi wato fa larabawa an kure musu gudu ne ka san mayu ne a wajen fasaha za ka iya zance duka sai ka gama su ce akwai gwaranci a ciki saboda ka inda za ka yi jawabi kamar shafi uku ko shafi hudu sai ka gama su ce duk abin da ka faɗan nan a shafi ɗaya ma za a iya faɗan to da Allah ya tashi kalubalantarsu sai ya kalubalante su da magana su fa yadda ake cin kasuwan hatsi ko dabbobi haka suke cin kasuwan magana yawwa haka suke cin kasuwar aje a baje kolin fasaha a baje kolin zance da Allah ya zo kalubalantarsu sai ya zo musu da zance ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan Allah ce inda mun sanya wannan qur'anin ya zama abin karantawa da ajamanci wani yaren da ba larabci ba laqalu Allah ce da larabawa sun ce laula fussilat ayatuhu yaya ayoyin babu bayani daki daki a ciki Allahu akbar Allah ce da sun kalubalance shi to sai aka ba su shi da larabcin duk maitarsu kuma haka suka watsi suka bar ƙura'ani Allahu akbar Allahu akbar
mu'jiza ne ko ba mu'jiza ba Allah ya ce wallau wallau wuce da ma'atul insu ne na Qul Allah ya ce ka ce musu la'in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran Allah ya ce idan da aljanu da mutane da su ayi wani babban conference a haɗu da aljanu masu fasahar su da kowane bangare duk wani rikakken professor a zo da shi ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan qur'anin la ya'tuna bi mislihi Allah ke bara su iya zuwa da kamar sa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahiran Allah ce koda sashi na taimaka ma sashi ba wai aljanu su yi nasu ba mutane su yi nasu a hadu idan wani ya kawo zance to a samu dakakku a wannan harkan su tsaya su kalli zancen a yi gyare-gyare a gama tukunna a rubuta Allah ce bara su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba yau kalubalen ya doshi shekara dubu da wani abu har yau kuma ba a zo da shi a surat hud Allah sai ya dan sassauta am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
am yaquluna iftarahu Allah yake cewa suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire Qur'ani qul Allah sai ce to ka gaya musu fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftarayat ku je ku zo da surori goma kagaggu ku kirkiro goma shi ai ya kirkiro sama da surori 100 kenan ba to ku ku je ku zo da goma wada umanista fa'atun min dunillahi ku kuma kun yadda shi kadai yayi wannan to ku kuma ku gayyato duk wani wanda ba Allah ba ko mala'iku da ku gayyato ku gayyato Allahu akbar Allah ya ce sai maka wada umani tabatun min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce ku je ku zo da surori goma duk wanda zai taimake ku wajen shirya surori goma nan ku je ku zo da su su ma aka yi shi Allah sai ce to a zo da sura daya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina har in kuna da kokonton abin da muka saukar wa bawon mu na wannan alqur'ani fa atu bi suratin min mislihi to ku je ku zo da sura daya irin na qur'ani karamar sura a qur'ani inna a'tayna ko Allah ce to ko ita ku je ku zo da naku daban ku zo a karanta ta ba za ta zo ba ai malam idan mutum bai san larabci ba ba zai more ƙwar'ani ba eh akwai abubuwan da ko fassara su aka zo sai dai a yi kwatanci amma yadda zaƙin abun yake a ƙwar'ananci a larabci za ka ga idan an zo juyo shi da wani yare ba zai ba da wancan zaƙin ba ka ji irin su dakkan dakkan irin su eh irin su hubban jamman eh to kawai sai dai a dubi ne zai zo a wannan gurbin amma wanda ya san kalmomin a larabci in ana karantawa wani kawai sai dai ga ya fashi da kuka Allahu akbar Allahu akbar
eh alqur'ani babban kundi ai shi yasa in baka tsaya ka nemi qur'ani ba an barka a baya an barka a baya eh Allah ya ce ku zo da sura daya kwatankwacin irin na ƙur'ani in abin da kuke kai kuma ku kirayi duk wanda zai taimake ku wajen zuwa da wannan sura babu har yau kuma ba a gwada ba kuma ba a yi ba kuma ba da a yi ba ai a ƙur'anin sai ce fa illam taf'alu sai ce walan taf'alu fa illam fa illam taf'alu Allah ya ce tunda kun gagara zuwa da kwatankwacin alkur'ani walan taf'alu Allah ce kuma ba za ku iya zuwa da shi ba. dama kalubale aka jefa mu Allah ce amma a zo da kwatankwacin qur'ani ai ba zai zuwa eh dan kana karanta alkur'ani kana kallon sabannin da ke cikin alkur'ani malam kai ka san wallahi ko mala'iku ba su isa su shirya alkur'ani wallahi ya fi karfin mutum kai da kanka sai kaga ana baka labarin yadda zaka kula da kanka duk yadda kake son ƴaƴanka sai ka ji ana yusikumullahu fi auladikum duk yadda kake son iyayenka sai ka ji ana wa wasainal insana bi walidayhi duk yadda mace take son mijinta sai kaga ana koya mata yadda za ta kula da shi duk yadda yake son matarsa sai kaga ana nuna mai yadda zai kula da ita amin amin amin amin to alqur'ani ce layi layi dalla dalla dalla dalla eh haka alqur'ani yazo eh Allah yace awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah yace bai ishe su ba gashi mun saukar maka da alqur'ani ana karanta musu inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun Allah yake cikin haka saukar da Qur'ani da karanta muku alqur'ani da ake yi la rahmatan Allah yake akwai rahama wa zikra da wa'azantarwa liqaumin yu'minun Allah yake ga mutanen da suke imani ba wani abu da tsantsar rahama ce gabayi irin alqur'ani da yawa mutane sun gagara riskin haka shi Allah ya shar'anta mana addini ne ya mana wannan wahayi na alkur'ani da sunna ne wallahi saboda jin kai da rahmata eh saboda jin kai da rahmata wama kunta tarju an yulka ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik
فلا تكونن ظهيرا للكافرين
Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah ya ce baka kasance kana fata ma'ana kana tsammanin za a saukar maka da wannan littafi ba kamar wani ne ya ce Allah to don me ka sauko da shi Allah ya ce illa rahmatan min rabbi kawai rahama ta ubangiji kawai tausayin mu Allah ya je saukar mana da alqur'ani eh rahama ce ta Allah wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik Allah ce baka taba tsammanin za a sauko maka da wannan littafi na alqur'ani ba jinkan Allah ne kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aiko shi yace wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin أرسلناك إلى رحمة للعالمين Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba ba mu turo ka zuwa ga al'ummarka ba illa rahmatan lil alamin sai jin kai ga talikai baki ɗayan su Allah ya samu dace to sai Allah ya ce وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
Allah ya ce kul kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku shi ya bani wannan wahayi shi ya aiko ni zuwa gare ku wannan alkur'ani da nake karanta muku saukakken littafi ne daga gare shi ko ba daga gare shi ba yace Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku kuma kaga Allah ai wa kafa billahi shahida eh Allah ya isa shaida Kul Allah ya ce ka ce musu, kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku, ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai, wallazina amanu bil batil Allah ya ce waɗanda suka yi imani da ƙarya waɗanda suka yi imani da ɓarna wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah ula'ika humul khasirun Allah ce waɗannan su ne asarar idan ana ambaton asara asara asara wato ka dinga kallon asarar da irin rayuwar da ɗan adam ke ciki duk abin da mutum zai yi a rayuwar duniya idan ba daidai ba ne asara ce idan ba daidai ba ne asara ce duk abin da mutum zai yi a rayuwar duniya in ba daidai ba ne ba daidai zai yi ba wallahi asara ne to idan Allah ya ambaci asara ka kalli abin da ke karkashin wannan bayani imani da ƙarya kafirce wa gaskiya asara ce ko ba asara asara ce duk abin da za ka samu a jikin wannan ƙaryan taɓa kalashe duk wahalan da za ka sha a jikin gaskiya shi kuma abin da zai biyo bayansa shi ne alkairi madawwari alkairi madawwari ko ofis ne kake zaune abubuwan da za ka dinga karɓa na ɗan cin hanci da sauransu da sauransu ɗan kaɗan ne duk inda Allah ya zo ambata abin da ake samu a rayuwar duniya yakan kira shi da samanan kalila ɗan kankanin kuɗi dududu wannan cin hancin da za ka yi ta karɓar tsananinsa na shekara talatin to kaga wannan shekara talatin wallahi sai ya ja maka ɓacin rai na sama da shekara dubu talatin laiman sai ya ja ma ɓacin rai sama da na shekara dubu talatin wannan da ka karɓar ɗan kaɗan ne ko ba kaɗan ba ne ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne saboda in aka ce asara in aka ce asara ai riba ake dubawa an ci riba ko ba a ci riba ba abinda ake dubawa kenan kai ne ka je ka sai- ka saro kayan miliyan ɗaya shi wanda bai sani ba sai ga kana ciniki bayan ka gama sai da kayan sai ka hada dubu ɗari takwas shi yana ganin kunshin kuɗi a hannunka bai san asara ka tafka haka ne haka ne Allah ya dace da mu to sai Allah ya ce ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ما كنتم تعملون
Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi Allah ya ce suna gaggauto maka suna nema a gaggauto musu da azaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ɗaya biyu sai su ce ka ce Allah ya mana azaba yana magana ɗaya biyu sai su ce ka gaggauto mana da azaba duk annabawan nan haka mutanen su suka yi ta musu wa yasta'jilunaka bil azab suna neman ka gaggauto musu da azabar Allah wa iskadu lakumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim منك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم wa iskadu Allahumma Allah ya ce ka tuna lokacin da kafirai suke cewa Allahumma wannan addu'an Abu Jahl ya jagorance ta in kana haza huwa alhaqqa min indika idan wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka ne Allah fa amtir alaina hijaratan minas sama Allah ka mana ruwan dutse daga sama a wikitina bi azabin alim ko ka zo mana da wani azaba mai radadi kaga aida yadda ya kamata idan gaskiya ne daga uba daga wajenka wannan alkur'ani yake ce ka shirye da mu to daga jin addu'ar da suka yin ka san ai ta kin gaskiya ne in kana hadha huwa alhaqqa min indika idan wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajenka yake fa amdir alaina hijaratan minas sama kayi mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko ka mana ko ka zo mana da wani azaba mai radadi wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yawm alhisab wa qalu rabbana suka ce ya ubangiji ajil lana qittana qittana bi ma'ana nasiban Allah ka ɗan gaggauto mana da rabonmu ka san mu na azaba ƙabla yau mil hisa a bari sai an je lahira akwai bata lokaci isgili ne ko ba isgili ba isgili ne to amma fa yanzu duk suna can duk suna can ran da aka karkashe su a yakin badar bayan kwana uku annabi ya ce a ɗebe su duk a zuba su a wannan rijiyar duk gawan kafiri da aka ɗauko kafin a jefa sai annabi ya ce mishi ba ka yi nadamar ƙinyin imani ba ba ka yi nadamar faɗa da ni ba sai na umar ya ce ya mun zanna kana ta magana da su gawar waki sun mutu annabi ya ce rabu da ni ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba annabi ya ce ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba suna ji suna ji ko ba su ji to lokaci ne yayi sun tafi sun tafi Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi sai ya ce walaula ajalun musamman Allah ya ce ba duk lokaci kayyadadde ba domin dama shi Allah akwai lokaci komai lokaci yake sanin shi komai lokaci yake sanin shi eh komai lokaci yake sanin shi duk su bi auna nan lokaci aka sanin su eh komai akwai lokaci eh ko ka san lokacin ko baka san lokacin ba akwai lokaci eh malami ne zai shiga aji a jami'a ya ba da darasi ya gama wannan ya shiga wannan ya fita akwai fitan da kana fita daga ajin fita na ƙarshe ke wannan kasuwa da ka gani a je a dawo akwai kula shagon da in ka kule alaji ka kule kenan fitarka a kasuwan fita na ƙarshe kenan fita na ƙarshe kenan wannan ko ka sani ko baka sani ba akwai akwai fitar da in kai a kasuwan ba za ka koma ba wannan ofis da kake gani akwai fitan ƙarshe daga inda ka sa kafa ka fita aka rufe to ka tafi kenan Allah ce walaula ajalun musamman in ba dun ajali ƙayyadadde da Allah ya sanya ba la ja'ahumul azab Allah ce da azabar ta zo musu wala ya'tiyannahum bagtatan Allah ce fa amma azabar za ta zo musu kwatsam wa hum la yash'urun Allah ce ba su ankara Allah ce tana nan tana zuwa ba zato ba tsammani duk yadda za a yi kar a fita badar din nan ba yadda ba a yi ba abu jihalin ya ke ya ce mu je mu koya wa muhammadu hankali lokaci ya yi yara ne suka kashe shi ƙananan yara ne suka kashe shi yadda ka san shirwa ke ɗaukan ɗan tsako haka suka yi ta mishi ƙarshe ina jin ko abdullahi ɗan masu ne kowa ya zo ya ƙarasa shi yara ne sun yi alkawari wa mamansu za su yi magani shi ana ta su ba san shi ba ma ana tsakiyar yakin suka ce mamani ina yake ne ce ga yi can Eh, suka je suka yi waka-waka da shi abu sufiyan ya yi escape sai aka gaya musu domin dama ya tura a gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su yi atakin ɗinsu saboda haka suka yi gangami daga makka suka kawo ɗauki to abu sufyan sai ya samu dama sai ya kauce sai ya escape to sai ya tura musu ya ce a bari ma mun kubuta mun kubuta ya suka ce sai an zo ashe ajali ne eh kasan a can take eh aka yi bugun duniya ya ce a aje kawai a yi maganin abu eh eh haka ne haka ne haka ne yasta'jilunaka bil azabi Allah yace suna neman ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah yace ita kuma jahannama ta ishir kafirai rika da wanda yake eh sama da ƙasa eh Allah ce suna cewa ka gaggauto musu da azaba ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah ce ka sani lalle jahannama ta ishi kafirai rika da wanda duk kafircinka jahannama ta ishe ka yawma yakshahumul azabu Allah yace ranar da azaba za ta lullube su min fawqihim ta saman su wa min tahti arjulihim da ta kasan kafan su wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun sai yace ku dandani abinda kuka kasance kuna aikata eh ba wai gashi ne da za a ma dan wuta ta kafa ko ta wani gefe ba yakshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim rumfa ta ko ta ina haka take kewaye da su eh shine ma'anan qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون Allah ya ce kulka gaya musu innal khasirina lalle asararru allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah Allah ya ce sune wanda suka yi asaran kayukansu da iyalansu ranar alkiyama waye asararre lamba daya Allah ya ce waɗanda suka yi asaran kayukansu shi shi in mutum ya zama dan wuta to ya gama asara ya cuci kansa ya cuci kansa wa ahlihim hakanan yayi asara na iyalansa duk waɗannan yara da zaka dawo ana baba ya dawo kaza kaza in mutum ya zama dan wuta ya rabu da su idan mutum ya dace a aljanna duk da yaransa duk haka da a halar su ni'ima ce ko ba ni'ima ba? ni'ima ce waɗansu malamai suka ce allazina khasiru anfusahum wa ahlihim sun yi asaran kayukansu da iyalansu hurun in da aka tanada musu a gidan aljanna duk su wannan wildanul mukallafin din duk ya barar da su insha Allah eh eh Allah ya ce ka gaya musu innal khasirina asararru allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama sune waɗanda suka yi asaran kayukansu da iyalansu ranar alkiyama ala Allah ya ce ku saurara ku ji zalika huwal khusranul mubin Allah ya ce wannan shine asara a fili me asara mafi girman asara Allah ya ce mutum ya zama dan wuta lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal Allah ce suna da wani girgije wani gajimare na wuta a sama da su wa min tahtihim zulalun ta kasa da su ma akwai wannan girgijen ba sama da kasa ba Allah sai ce zalika yukawwifu Allahu bihi ibada wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayinsa da shi Allah sai ce ya ibadi fattaqun Allah ce bayina ku ji tsoro Allah ce bayina ku ji tsoro azaba ce sama da ƙasa duk waɗannan abubuwa da kake ji Allah yana faɗa da gaske ne innahu laqawlun faslun wama huwa bil hazl Allah bai wasa da kowa Allah bai wasa da kowa magana ce ta gaskiya babu wasa a cikinta in ji Allah ba wasa a cikinta wa ma huwa bil hazan ko mala'iku Allah bai wasa da su kawai in yace ma ka bar abu kawai ka bari da gaske yake yi ka bari da gaske yake yi ka bari idan yace ka yi kai da gaske yake yi da gaske yake yi. Allah yace yawma yakshafumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim ranar da azaba za ta lullube su ta samansu da ta kasan kafansu wa ya ƙulu zuƙu ma kuntum ta'amalun sai ce musu ku ɗanɗani abinda kuka kasance kuna aikatawa kaga munanan ayyukansu ai su ne sanadin faɗawansu cikin wannan musu to haka idan rahama aka ba mutum shi ma sai a ce jaza'an bima kanu ya amalun sakamakon abin da suka aikata waɗannan ayyuka da muke yau da gobe su ne sanadin karɓan dukkan waɗannan sakamako na alkhairi ko nishar insha Allah
su ne suke zama sanadi na karɓan waɗannan sakamako na alkhairi ko nishar wadda ya yi imani ya yi ɗa'a to sai karɓi sakamako mai kyau wadda ya kafirce ya juya baya sai karɓi sakamako na irin aikinsa wuta wadda wadda aka sa shi a wuta malam an tozartar da shi haka Allah ya ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akzaitahu Allah ya ce duk wanda na shigar da shi wuta na tozartar da shi rabbana ya ubangiji innaka man tudkhilin nara duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaitahu Allah ka kaskantar da shi ba walakanci da dan adam zai fuskanta a rayuwa kamar a ce zai shiga wuta Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ya ibadiyar lazina amanu Allah ce ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna arzi wasi'a Allah ce fa ƙasata tana da yawa ma'ana duk inda ka samu kanka sai ka gagara kaɗaita Allah da bauta ka gagara samun sarari na ka bauta ma Allah Allah ya ce to ka matsa akwai inda za ka je ka sake ka bauta ma ya ibadiyar lazina amanu Allah ce ya ku bayina waɗanda suka yi imani da Allah Allah ce karfa ku zauna a inda ba za ku kaɗaita Allah da bauta inna arzi wasi'a Allah ya ce ƙasata tana da yalwa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi hijira kasuwancinsu a makka yana gudana harkokinsu yana tafiya komai yana gudana amma addini ya gagara samun sakat wannan yasa suka ce to bari su haƙura da makkan su je inda za su yi addini haka suka haƙura da duk abin da suke da shi a makka suka tafi inda za su je su sake su bauta ma Allah to karka yadda da wata harka wadda za ta ma katsalandan a cikin addini yawa karka yadda karka yadda da wata harka da za ta ma katsa landan a cikin addininka karka yadda duk yadda kake kallon ribar ta babu riba in za ta taba maka addininka wallahi babu riba to nan kira Allah ne ya ku bayina da kuka yi imani in ji Allah kaga ya kira wadda suka yi imani inna ardi wasi'atun Allah yake kasa ta yalwatatta ce idan nan an takura ka Allah ce kaɗan mata sai ya ce fa'iyaya fa'abudun Allah ya ce ni kaɗai za ku bautawa kun ji dalilin yin hijira ni kaɗai za ku bautawa saboda ka zauna ka rayu a inda za ka kaɗaita Allah da bauta ka zauna ka rayu a inda za ka kaɗaita Allah da bauta idan ya gagara ka matsa domin shi ne dalilin da ya sa Allah ya halicci to Allah sai ya ce كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce ku sani kowace rai za ta dandani mutuwa Allahu wa akbar in ma ka ki ka rabu da abin da ya hana ka yin addini ina in ka mutu dai za ku rabu Allahu akbar
eh za ku rabu Allah ce to ba kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa gwanda ka shirya marayuwa ta har abada duk matsatsin da wannan ta zo da shi akan ka sake jiki ma wannan wancan ya ɓaci wato kullum ka dinga lura da wannan lissafi duk abin da za ka yi a rayuwar duniya takaitacce ne duk abin da za ka yi a rayuwar duniya takaitacce ne rayuwa ta tutur tana nan a gaba gare ka to ka shirya ka shirya ka shirya ma abin da za ka riski alkairin gobe na har abada akan ka biye ma wannan takaitacciyar yawwa ka biye ma wannan takaitacciyar malam kullum ka dinga wannan lissafi ka dinga wannan lissafi duk abin da ka gani a rayuwar duniya taɓa ne kalashi shi yasa ake kiran shi mata kamar wani abu ne kaɗan ɗoɗana katanɗa asalin madara asalin madara yana aljanna idan zuma ce tana aljanna idan nama ne wa lahami tsairin mimma yashtahu ne yana aljanna idan mata ne suna aljanna idan gado ne yana aljanna in filo ne duka Allah sai da ya jero to wannan wani abu ne na taɓa kalashi karka yadda wannan ya ɗauke ka ka yi asaran wancan karka yadda eh karka yadda wannan ya ɗauke ka ka rasa wancan karka yadda wannan ya ɗauke ka ka rasa wancan kullum ka dinga wannan lissafin makanka kullum ka dinga wannan lissafin makanka haƙuri ne kuma haƙuri ne da juriya haƙuri ne da juriya so wancan ɗin ya zama shi ne a gaba gare ka shi ne ka, to in ka rasa wannan ka samu wancan wallahi ba ka yi asara ba amma idan ka samu wannan ka rasa wancan wallahi ka yi asara Allah ya ce to kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa ka sani da duk rayuwar da kai akwai mutuwa bayan wannan rayuwar thumma ilaina turja'un Allah ya ce sannan zuwa gare mu za a dawo da ku eh zuwa ga Allah za a bi da kowa shine ma'anan wa anna ila rabbikal muntaha magariyar tukewan wajen Allah ne sai a nan kowa zai je tsaya daga nan kuma kowa a bashi masaukinsa eh daga nan kuma kowa a bashi masaukinsa Allah ya samu na da rabo ranar ƙarfiya Allah ya samu na da rabo to jama'a za mu kwana e kuma bisa al'adar majalisin dama waɗannan kwanaki su nake gabatar da tafsirinsu daga gobe ɗan uwa malami na malam usman aliyu shi kuma zai zai ɗora muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin abin da muka ambata kuma lokaci tukuna muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin abinda muka karanta a cikin waɗannan kwanaki abinda muka yi daidai Allah ya karɓa mana ya sanya mana a cikin mizanin ayyukan alkhairinmu kurakuren da muka yi Allah ya yafe mana ya nuna mana abin da yake daidai ya tabbatar da mu a kansa cikin waɗannan kwanaki kwanaki ne da suna ƙara tafiya kuma suna ƙara zafi yau muna wuni na goma sha biyar a cikin watan ramadan kaga mun yi rabi abinda ya rage gangara ne yadda kaga waɗannan kwanaki sun tafi da sauri to za ka ga abinda ya rage saurinsu zai fi wannan tafiya saboda haka mu sake zagewa mu ƙara zagewa mu sake ɗamara don ribatar waɗannan kwanaki masu albarka da suka rage a gaba gare mu mu dage baka san wace ramadan ce ramadan ta ƙarshe a rayuwarka ba saboda haka ka tsaya ka yi abin da ya dace ka tsaya ka yi abin da ya dace kar ka biye ma jikinka ko son jikinka ya zamba karibaci abin da ya rage na cikin wannan wata na ramadan ba mu dage da addu'o'i wa kanmu iyayenmu ‘ya'yanmu malamanmu ƙasarmu shugabanninmu dukkan al'amuran da suka shafe mu duniyarmu da lahirar Allah mai amsa addu'a ne duk abin da muke ganin ya gagare mu ba zai gagare Allah duk abin da kake ganin ya gagare ka wannan abin ba zai gagare Allah ina roƙon Allah ya muku albarka Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah sabbi to akwai yan uwa